الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين احرنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في درك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا وأقسموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأولئك مع المؤمنين فسوف نؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما mun fassara ayoyi da suke baya to amma saboda yanayin inda muka kwana a karatun mun kwana a daji to da aka muka dawo baya domin mu ɗora saboda bayanan da ake yi su ci gaba da tafiya yadda ya kamata Allah madaukakin sarki ya ce ya wallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakizu alkafirina awliya min dunil mu'minin kar ku riki kafirai masoya koma bayan mu'minai ma'ana ga mu'mini ka sake mu'mini ka kama kafiri aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubinan kuna nema kuna kauna ne ubangiji ya sanya muku wato wata hujja tsakaninku da su wajen yadda kuke soyayyarsu innal munafiqina lalle su munafikai fi dalkil asfali suna wani guri makanin asfal kenan guri can ƙasa ƙasan ƙasa cikin gidan wuta wa huwa qaruha shine can ƙasanta walan tajra lahum nasiran ay mani'an min al azabi babu wanda zai hana Allah yayi musu azaba illan lazina tabu sai wanda suka tuba minan nifaki daga munafurci wa aslahu amalahum suka kyautata ayyukansu wa atasimu billahi suka tsaya wato suka yi riko da igiyar ubangiji wa aklasu dinahum lillahi minar riya'i suka tsarkake addininsu suka bar yin riya suke addini don Allah فأولئك مع المؤمنين ودنن سنة تارد مؤمنين وسوف نؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما الله ce da sannu za mu ba wa muminai lada wanda yake ladan mai girma fil akhirati a ranar lahira wa huwa aljannatu ita ce aljanna na'am ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما Ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa, Ma yi Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum, wato idan kuka gode wa ni'imar Ubangiji, kuka yi imani da shi ubangiji ba zai muku azaba ba ko ba zai azabtar da ku ba wa kana Allahu shakiran li a'malil mu'minina ubangiji yana ganin ayyukan mu'minai yana kuma jin dadi a matsayinsa na ubangiji ko aliman ubangiji kuma masani ne bi khalqihi da bayinsa in an yi aiki mai kyau halarata ilahiya tana jin dadi duk da aikin bai kara mata komai saboda kasancewar bawa ya yarda shi bawa ne kuma ya yi aikin da ubangidansa ya sa shi na'am لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما
la yuhibbu Allahu jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima wannan aya ta sauka wani lokaci annabi alaihi salatu wassalam suna zaune da sayyidina Abubakar Siddiq sai wani mutum ya zo haka kuna yana ta zage shi yana ta narka mishi a shari'a sai annabi ya shiru bai ce komai ba sai na ba maka ran shi ya ɓaci kawai sai tashi ya rama sai manzo Allah ya tashi ya tafi sai sai na ba bakar ya bi shi ya ce ya rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shatamani falam taqul shay'an yace ya zage ni ya zage ni amma baka ce komai ba idza radittu alaihi qumta ni kuwa da tashi zan rama sai ka tashi ka tafi fa qala lahu alaihi salatu wassalam sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce mishi inna malakan yujibu anka yace lokacin da yake zaginka ai mala'ika jibril ne ke rama maka sai da haka lokacin da ka kuma tashi falon maruzitta alaihi zahabar malak lokacin da ka tashi kana ramawa sai mala'ikan ya tashi ya tafi faja a shaidanu faƙuntu ya ce to shi kenan sai ga shaidan ya zo ni kuma kasan ba ma haɗa harka da shaidan inda annabi yake babu shaidan a wajen so ba ka shaidan na zuwa manzo Allah alaihi salatu wassalam kawai sai tashi daga wajen shi ne Allah ce la yuhibbu Allahu jahra bisu'i min alqawli illa man zulim ubangiji ba na son wato bayyana wani mummunan abu daga furci ya dinga fita ko shine kaman ashar din kenan da abin da ya kama da haka amma illa man zulim ko sai wanda aka zalunta wato wancan aya da ta ce fa in aqabtum fa aqibu muslima uqiftum bihi kenan amma wala in sabartum a karshe lahu khairul lisabirina in an yi maka laifi karama daidai gwargwadon yanda aka maka amma da za ka yi haƙuri kuma da haƙurin ya fi domin inna Allah ma asfabirin wa kana Allahu amin sami'an ubangiji ya kasance mai ji ne bi ma ƙaru da abin da suke faɗi aliman ubangiji masani ne bi ma alu da duk abin da suke aikatawa na'am إن كنتم
in tubudu khairan aw tukfuhu aw ta'fu an su'in fa inna allaha kana afuwan qadira in tubudu ko khairan aw tukfuhu idan kuka bayyana alkhairi ay tuzhiru khairan min a'malil birri idan kuka bayyana wani abu daga wato ayyuka kyawawa aw tukufuhu ko kuma ta'ammaluhu sirran ko kuka aikata shi a boye aw ta'fu an su'in ko kuma kuka yi wato afwa ga wani mummunan abu zulmin kenan fa inna allaha kana afuwan qadira to ubangiji ya kasance mai afuwa ne kuma mai iko ne akan dukkan komai na'am ubangiji maɗaukacin sarki ya ci gaba da cewa innan lazina ya furu na billahi wa rasulihi wa yuridu na ayyufan riƙu bainan lahi wa rasulihi wa ya ƙulu na nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuridu na ayyattakizu baina zalika sabila innan lazina ya furu na billahi lalle ka ga ɗan da suke kafircewa da Allah wa rusulihi da manzannin Allah wa yuriduna kuma suke so an yufarriqu bainallahi wa rusulihi suke so su raba tsakanin Allah da manzannin Allah ko su yi imani da shi su ce ba su yi imani da su ba kaga imani bai yiwu ba wato idan kai imani da Allah dole kai imani da manzannin Allah kamar wanda zai ce a'a shi ya yadda da Allah amma bai yadda da annabi ba alayhi salatu wassalamu an yi irin waɗannan mutanen shi yasa Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wato ka'idar cikan san Allah ko kaunar Allah ko ganin girman Allah shine ganin girman annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar mutumin da ya zo karɓar musulunci ne dole ce la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam babu dama ka raba su ba dama ka raba su so haka waɗannan tsayuwa yadda ta tsaya haka take innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi tare ake hada su shine ganin girman ubangiji madaukakin sarki wato ganin girman annabawa ganin girman Allah ganin girman Allah ganin girma ne na annabawa kamar mutum yana ganin girman annabi to ai saboda girman Allah kace ganin girman shi so da bawan Allah ne shi don haka a ba a raba su karkace kayi imani da Allah amma ba ka yi imani da annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam waya ƙulu da su ce su ko suna faɗi nu'minu bi ba'din minar rusuli sun yi imani da wasu sashi na daga manzanni wa nafur bi ba'din minhum sun kafirce wasu sashi na manzanni wa da kuma suna nufin an yattakizu baina zalika sabila bainal kubri wal imani kenan suna so su rike wannan ya zama wata hanya a wajen su ba su yarda da wasu annabawan ba sun yarda da wasu annabawan ba su yarda ko da wasu annabawa ba sun yarda da wasu annabawan sannan ba su yarda da annabawa ba amma sun yarda da Allah ko kuma ba su yarda da Allah ba amma sun yarda da annabawa a'a ba haka bane من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن يطيع الله ورسوله so da haka haka ake gwama su ko yashabuna ilayhi kenan wa yuriduna an yattakizu baina zalika sabilan suna so su riki wannan ya zama wato wata hanya wata dariƙa zuwa gare su amma ba haka bane hadawa ake yi Allah annabi Muhammadu Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma su annabawan nan dukkansu manzo Allah ya ce al-anbiya wa ikhwatun wa dinuhum wahida duk annabawan nan ƴan uwan juna ne kuma addinin su ɗaya ne abinda ke canjawa shari'a amma dukkansu sun kira akan kadaita Allah ne tauhidi kowane annabi in yazo amma kowane annabi mursali in yazo abin da yake faɗa cewa shi ya zo sharan fage ne mai wajen shi waziri ne ko ya ati min ba da ismuhu ahmadu kamar yadda annabi isa alaihi salatu wasalam ya faɗa a bayana yana zuwa shine ahmadu wance ce a ahib daya wance ce ɗaba ɗaba da irin sunan da annabin irin yaren da annabin yake amfani da shi da kuma irin sunan da annabin ke kiran manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam so haka ba laifi mutum in zai yi bara ya ce a bashi dan Allah bai yi laifi ba haka kuma ba laifi mutum in zai yi bara ya ce a bashi dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wannan duka babu laifi in an yi haka an yi daidai wani mutum ya ga wani yana yawo wani dattijo sai zo ce mishi don girman Allah ka ban sadaka ya shiru ya kula shi ya sake faɗi sai jikin datti da ya kama kyarma yana rawa ya sake faɗi na uku ya ce masa ba ni da komai amma ka kama ni saboda wannan sunan da ka faɗa ka je ka sai da ni a ce a sai da kai ce je ka sai da ni cikenan ya shiga kasuwa yana yawo cewa zai sai tsoho ba za a siya ba tun da karfin shi ya kare sai wani mutum ya ga ana tallar tsohon sai ya siya sai ya je gida ya ajiye shi shi kuma abin da ya sa ya sai tsohon tausayi sai ya je ajiye shi da ya ajiye shi da ba shi abinci a kwana a tashi ya ba shi abinci a kwana a tashi ranar nan sai rushe wani gida a makotan shi ya sai gidan sai rushe ya ce zai sabon gini sai zai fita zai je kasuwa sai datti zai ce mishi mai gida ya ce na'am me yasa ba za ka dinga sa ni aiki ba ya ce a to ai na ga kai tsoro ne ce a karka damu ka sa ni yi maka aiki ya ce to shi ba shi da wani aiki yanzu ya ce ba ga na ga ka kawo manya-manyan duwatsu kan kura ba ga yashi kan kuran da ya kawo ya kai tifa talatin da yashi domin lokacin ba amfani da blok wato wannan abin ya faru tun kafin zuwan annabi isa ne alai salatu wassalamu bayan annabi musa kaɗan shekaru dubunnai ne ba a ginin blok gini ne na dutse da dutse sai ce to ni ga abin da nake da shi ya ce eh zan iya za ka iya ya ce to shi kenan sai na dawo sai ya tafi kasuwa da tafiyar shi da dawon shi bai wuce minti arba'in bai da ya samu ko an kwace kayan gaba daya sai ya zo ya zauna ya kira shi ce baba bismillah waye wannan aiki ce ni ne kai ne ya ce ya ce don girman allah waye kai sai shiru sai ce abin da ya kani wajen ka kenan wannan kalmar kaji wanda suka san Allah ke shi wanda ya san Allah ba a wasa da Allah shi ku wanda bai san Allah ba kullum hannun shi yayi bakinsa yayi idan shi koma mai ai da kaga mutum yana ta maganganu yana yana subadadi tsufa ba kwaba duk abin da ya ga dama ya faɗa ya ce ba wanda ya isa ba wanda ya kai sai shi bai san Allah bane amma wanda ya san Allah kullum taka tsantsan yake da sha'anin Allah da bayin Allah saboda wato girman Allah girma ne babba sai ce don girman Allah waye kai sai ce to abin da ya kanu wajen ka kenan wannan kalmar ita ce dalilin da ya sa ka siye ni ya ce suna na khadiru khadiru ne ya masa wannan aikin kasan ya sha ma'ul haya ya ce abin da ya kanu wajenka kenan sai durƙusa ce don girman allah ka ya ce a ai wannan abin ziri ne iko ne na ubangiji sai haka ya faru shi kuma shi wannan mai kudin da yake cikin garin ashe ana hira da shi ne sai ya yi musun cewa ba kadiru ai kadiru ya daɗe da mutuwa cancancan bai sha ma'ul haya ba da sauransu sai allah ya yi wannan sanadin ga kadiru ga kuma shi abin da ya kawo kadiru kalma ce ta cewa dan girman allah to kaga wanda suka san allah kenan so da haka babu laifi a ce a yi abu don Allah kuma babu laifi a yi a ce a yi abu don manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am أولئك هم الكافرون حقا وأتبنا للكافرين عذابا مهينا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا كادوا إن تم سوانت السفة Allah ya ce su ne kafirai na gaskiya ko wa atabna lil kafirin Allah ce mun tanadar wa kafirai azaban aliman azaba taula ay muhinan Allah tanadar musu azaba taulakanci ita ce azabar wuta za'ihanatin kenan wancan masu siffar innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض سيتي ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا kaga raba Allah da annabawa da annabi kafirci ne kuma kafircin na gaskiya in ji Allah fa ka raba Allah da annabi kafirci ne kafircin kuma na gaskiya so da haka an ce ban dan annabi bayar dan annabi domin annabi ai ya kai a bayar dan shi ne wanda aka ce a bayar dan annabi ya ce shi yayi bai kamata a ce ba a wajen shi annabi bai kai a bayar dan shi ba shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam tun kafin ya zo cikin jiki da jini ake tawassuli da shi wa kanu yastaftihuna bihi ana cewa Allahumma mansurna bi nabiyyi mabusi akhir zamani haka mutanen da suke fada kafin su ma su zo su kafirce saboda sun ga annabi hasada ya shiga suna cewa Allah ka taimake mu da annabin da za a aiko shi karshen zamani haka kuma lokacin da aka haife shi mutanen makka suna tawassuli da shi ana kamun kaba da shi ko saboda haka raba Allah da annabi raba Allah da annabawansa kafirci ne kuma kafircin na gaskiya na'am والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما والذين آمنوا بالله وأنكم اسكي إيماني دا الله ورسله دا من ظنن الله تكر ولم يفرقوا بين أحد منهم بس ربا بس ربا الله da manzanninsa ba ba su raba Allah da manzan Allah ba sannan kuma ba su ce mu'minu bi ba'adin wa nakfuru bi ba'adin ba ba su ce sun yi imani da wasu annabawan ba ba su yi imani da wasu ba ulaka sawfa nu'tihim ujurahum Allah ce waɗannan abin nan da suka yi sawfa nu'tihim ujurahum sannu za mu ba su ladaddakin su ai sawaba a amalihim kenan za a ba su ladan aikin su wa kana Allah gafuran li awliyaihi ubangiji mai gafara ne ga masoyan shi rahiman bi ahli ta'atihi ubangiji mai jin kai ne ga masu yi masa da'a na Mm. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أخبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا يسألك يا محمد sallallahu alaika wa ala alika wa sallam suna tambayanka ya ma'aikin Allah suwaye masu tambayar ahlul kitabi sune yahudawa an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i ka zo musu da littafi jumlatan wahidatan kamar yadda aka saukar da attaura ko injila ko zabura a zo da su a tare ba yadda yau za a ce an sauko da sura kaza gobe a ce an saukar da aya kaza ba a'a a zo musu da shi jumlatan wahidatan ko faqad sa'alu Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace faqad sa'alu aba'uhum yace irin wannan tambayar fa da suka maka sun tambayi iyayensu ko kaman wa yace ka Musa akbara a'zama min zalik wata rana kai ana zaune duk abin da annabi Musa ya musu sai suka ce musa ya ce na'am arina allah jaharatan zancen nan da kake kaje kaga allah yau dai abinda muke so to nuna mana allah ido da ido ka san shakiye ne cewa suka yi su allah yau kuma suke so su gan shi ido da ido iyaman kurukuru fa aka zato musa'iqatu bi zulmihim wannan kalma da suka yi sai aka yi musu tsawa ko sai suka mutu a sun matakazul idila sannan kuma bayan wannan suka riki dan maraki a matsayin Allah min ba da ma za tu mulbaggina su bayan mu'ujiza ta bayyana ala wahdaniyatin Allah ta'ala akan cewa Allah ɗaya ne annabi Musa ba abin da bai nuna musu ba amma fa afauna an zalik ubangiji ce sai kuma muka yi musu afuwa duk abubuwan da aka musu in sun kirkiro wannan yau gobe a yi musu afuwa jibi a yi musu wa ataina musa sultanan mubinan ubangiji ya ce mun ba wa annabi musa wato bayani na zahiri ko tasalludan a bayyanan zahiran alaihim حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة فأداؤوه domin kun yi aka sai ce to shikenan faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum kuma suka yadda in sun kace kansu to shi ne sakamakon tuban da suka yi amma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutum yayi zunubi yayi istighfari shikenan an yafe mishi yayi najasa yayi amfani da ruwa shikenan tawanku amma su can wa qar'u mawdu'un najasati kankarawa suke sai jini ya fita kuma hakan ake yi amma al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ya yi mana afuwa saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai muka samu komai a cikin sauki sai ya ce mi ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لا لهم لا تعتدوا في السبت آه وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ubangiji ya ce wa rafa'ana fawqahum dura da an sauko da wani dutse kansu suna kallo wato sun ga abubuwan mamaki ganin idansu dutse aka sauko da shi a kansu suna kallo kawai abin da ake jira umarni a sauke dutsen a kansu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi tafiya wasu abubuwa na ganin damar Allah ya faru mala'ikan iska ya zo ya ce ya ɗaga garin manzo Allah ya ce kara daga abasu ya ce ba su sanni ba ne mala'ikar ruwa ya zo ya ce ya shafe garin ɗan ƙaramin ƙauye ne ya ce a bar su ba su sanni ba ne mala'ikan dutse ya ka dutse ce a bari ya ɗora musu a kansu manzo Allah ya ce a bar su ba su sanni ba ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a bimisaqihim wa rafa'na fawqahum at-tura bimisaqihim kenan saboda sanadin wato alƙawari dan su ji tsoro kada dutsen ya sakko a kansu ya kashe su su cika wannan alƙawarin wa qulna lahum Allah ya ce muka ce da su lokacin da wannan dutsen ya musu a a a ya musu rumfa ya rufe su udkhulu libaba sujadan aka ce ku shiga garin ariha kuna masu sujjada wa kuma na rabu Allah ya ce muka ce musu la ta'adu fi sabti kar ku je ku ki ku su ranan asabar wa akazna minhum misaqan galizan muka rike alƙawari alƙawari mai ƙarfi tsakanin mu da su amma abin mamaki fa na qadu wallahi duk sai da suka karya alƙawarin duk wannan alkawarin da aka yi da su sai da suka karya alkawarin gabaki daya saboda taurin kai na'am فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله بكفر عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فبما نقضهم فوانا القرن بأكيد سوء sun karya ubangiji ya ce to saboda sanadin sanadin karya alkawari ko fa bima naqadihim ba'un din da aka sa ta a gaban fa'un ba'u sababiyya ce ko da haka amma muta'alliqun muta'alliqatun bi mahzufin sai ya ce ai fa bima naqadihim me ya dalili sai ce ai bi sababi to ina sababin sai ce ba'un din ita ce sababin alba'u lissababiyatin ko kawai alkawarin da suka yi kenan nisa kahun alkawarin da aka yi da su wa kubrihim da kafircewa su bi ayatin layi da ayoyin ubangiji duk ayoyin da annabi Musa ya kafirce da suka kafirce wa qatalul anbiya'a saboda isa annabawa suke kama su yanka su bigari haƙƙin ba abin da suka musu wa ƙararrahim linnabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma kai ma faɗa maka da suka yi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ƙulubuna guluf an karanta musu alƙur'ani suka ce zai da gama karanta suka ce duk wannan larabcin da kace ba ma iya gane shi sun gaji kakanninsu kenan sun gama gaya musu bani isra'ila duk abin da aka yi ga abin da suka annabi musa to zamanin manzo Allah sai da ya gaya musu kace qulubuna gulub suka ce ai su zuciyar su ma la ta'aya kalamik sai ba ta iya gane me kake faɗa duk abin da kake faɗa suka ce su ba sa ganewa Allah ce bal da ba Allahu alaiha bi kubrihim sai Allah ya ba annabi hakuri annabi na magana da Allah ce me yasa ba sa gane abin da nake faɗa ce a ni ne na yi miki a cikin zukatan so da haka ba za su iya gane me kake faɗa ba bar da ba Allah aikata Allahu alaiha bi kufrihim fala ta'aya wa'azan ba za ta taba gane me kake faɗa ba na wa'azi fala yu'minuna illa qalilan daga cikin su muminai ma yan kaɗan ne ka Abdullahi bin Salami kamar malam abdullahi dan salam kasan shine babban malaminsu na ahlul kitabi da wasu 'yan jama'arsa almajiran shi wanda suka yadda da shi na'am wani ƙaunihim a wani kufurihim wa ƙaunihim ala maryama buhutanan aziman kuma saboda maganganun da suke ta yi suna alfahari muftakari da kauliyar ɗin kenan zantuttuka kawai in ji Allah ko wa kaulihim da kuma maganganu da suke yi na banza ala maryam akan sayyida maryam buhutanan aziman suka kirkiro mata suka mata sharri saboda ɗa jinjiri da ta zo da shi ba ta da miji sai suka mata suka wurge ta da mummunar magana ko ya ukta haruna ma kana abuki ra'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya amma ke gashi abin mamaki domin abin da yasa suka ce mata ya ukta harun shi wannan harun din a lokacin a Falastin babban mutum ne mai ibada saboda ɗaya ne daga cikin almajirai na annabawan Allah kuma kasan ita maryam ‘yar imrana ce imrana annabin Allah ne sannan babar ta hannatu waliya ce kaɗa don addu'ar hannatu ce ma ta sa aka samu maryam kuma abinda ya ba hannatu sha'awa mijinta irin yadda yake ibada da yadda yake hurɗa da bayan Allah da yadda yake tare da Ubangiji maɗaukakin sarki wannan abin ya ba ta sha'awa ta dinga roƙon Ubangiji ya ba ta ɗa namiji ya gaji baban shi shi ku Allah a wajen shi da namiji da mace ɗaya ne ko babu ya habu liman ya sha'u inasan wai habu liman ya sha'u zakur au yi zawujukum zukuranan in ya ga dama ma rabu liman ya sha'u a ƙiman ya ba wa mutum 'ya'ya mata zalla wani ya ba shi 'ya'ya maza zalla wani ya haɗa mishi mata da maza wata kuma ma ba za ta taɓa aihuwa ba ko sau haka hannatu ta yi addu'a Allah ya hamsa addu'ar hannatu Allah ya bata maryam a jikin maryam aka cire annabi isa alaihi salatu wasalam sau da haka sun mata ƙarya sun mata shari wa ƙaunihim ala maryam buhutanan aziman da kuma faɗin da suke yi haisu ramuwa bizina suka ce ai dama tana da ciki ne shi yasa ake ganin ta kullun ta ta sa hijabi ta sa doguwar riga ta rufe jikinta da sauransu babu mai ganin ta na'am Mm. وقولهم إنا قتلنا مسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه آه ما لهم به من علم إلا اتباع الذن وما قتلوه يقينا وقولهم دكم فدنس سنة الفهر إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ai su suka kashe isa dan maryam har alfahari suke yi sun kashe isa dan maryam Allah ya ce rasulan lashi annabi isa jakadan Allah ne ko wa ma qatalu Allah ya ce ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su gicciye shi ba walakin shubbiha lahum sai dai dan uwansu aka siffanta mashi siffa irin ta isa isa bin maryam alaihissalam domin ya fito wanda ya shiga gidan kamo shi malaika jibrilu ya zo ya shafi fuskar shi kafin ya shiga allah ya aiko malaika jibrilu annabi isa yana cikin gidan da shi da sayida maryam sun zo sun kewaye gidan sun masa zobe sai Allah ya aiko raf-raf daga sama wato kamar eskaleto ne za a tafi da annabi isa sama malaika jibril ya sauke abin annabi isa ya hau sai sai da maryam ta rike shi tana kuka yana kuka sai ce mata ya umma ya ce ki haƙuri inna alƙiyamata ta jima'una ya ce za mu haɗu da ke a ranar tashin alƙiyama amma yau kan ba maganar tafiya in ya tsaya za su kama su sun kama za su kashe shi kuma wannan shi yasa kullum muke faɗi gagar Allah ya gagar kowa Allah yana da dama ya bar annabi Isa a cikin gidan kuma ai maganin su ko ba su taba shi ba shi yasa idan ka ga bala'i ka gudu kar ka tsaya kar ka tsaya idan ka tsaya baka san Allah ba sai dai in kayi gudun kayi gudun ka gagara to sai a rubuta maka ladan shahidi amma kana cewa ka gama sifa kai ka tsaya ka ce kana da wani dabara dabarar ka ka gudu ka gane yawwa shine wannan shine sanin Allah shine hikima masifa an ganta ba a sa hannu a cikinta in aka ce ma ana rigima a can ta can hanyar to kai kuma bi nan hanyar haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabawa na da iko duk wani abin da suke so Allah ya musu ya musu amma kaga ko a hikima ta tafiya masallacin idi manzo Allah ya tafi ta wannan hanyar in zai da ya dace wannan hanyar an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi me hikimar haka yace saboda tsaro ba dan tsoro ba ka gane ko ba maka ake ya rayuwa take kuma addini ya ce wala ta ji al'aidukum ilar ta halukar sannan kuma manzo Allah ce idan ana musiba a gari karka shiga annoba in kana ciki kuma karka fita ma'ana karka shiga karka je ta same ka wanda yake ciki kuma kar ya fita ma'ana kar ya dauka ya kai wasu kaga yadda abin yake kenan so da haka sai da maryam ta rike shi tana kuka dan ta yana kuka yace ki hakuri za mu haɗu da ke a ranar tashin alkiyama tun daga nan Allah ya sama da shi aka je aka ajiye shi a gurin da shekaru ba sa karuwa ba cin abinci ba bayan gida babu fitsari ba bacci ba nagaji babu komai yana zaune a nan shekara 33 lokacin yake kuma lokacin da zai dawo a ƙarshen duniya zai dawo a adadin wannan shekara 33 zai shekara bakwai zai cika shekara 40 daga nan kuma sai abin da Allah ya yi wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahu to lokacin da aka dauke shi aka yi sama da shi ita sai da maryam bata fito ta kofar gidan ba sai ta fita ta kofa akwai kofa da ake mai sunanta eh yawa escaping door sai ta fita ta nan ta zaga shi ne ta nuna wata karama akwai gurin yana nan akwai gurin yana nan river of maryam ta inda tari sai ta yi tafiya akan ruwa har yanzu in kawar gaba ba zai nutse ba ta wannan gurin sai da maryam kenan to fitan da ta yi ashe wasu sun ganta sai suka zaga suka faɗa musu saboda haka shi annabi isa an riga yi sama da shi wanda ya shiga ya ɗauko shi walakin shubbiha lahu malaka jibril na zuwa sai ya shafi fuskar shi yana shafan fuskar ya duba cikin gidan to gida ne irin na da ba gida irin na yanzu ba yan ƙanana ƙananan ɗakuna a guri ɗaya a cucure yana fitowa sai suka ga fuskar shi a'a sai suka kama shi ya ce ban gan shi ba suka ce baka gan shi ba bayan gaka mai yasa suka ce gashi alwajahu wajhu isa wal jasadu laysa bi jasdihi jikin dai ba irin jikin annabi isa bane amma fuskar kuma irin fuskar annabi isa so da wannan shafar walakin shubbiha lahum kamar yadda Allah ya faɗa annabi alaihi salatu wasalam yace mun misalta musu shine shafan da aka yi sai zama fuskar irin fuskar annabi isa sai wasu suka koma suna tuntuntuni sace kai kuma fa gaskiya ba isa ba ne domin ga yin jikin ba jikinsa ba sai suka ce a shi ne mana ba ga fuskar shi ba ko a walakin shubbi halahun wa innan lazina talafu fihi waɗanda suke shakka a cikin sha'anin annabi isa alaihi salatu wasalamu aka samu saɓani da fi shakkin min hukum من قتله حيث قال بعضهم لما رأوا المقتول الوجه وجه إيسى والجسد ليس بجسده lokacin da aka zo kaje shi wasu ka ce a'a ba isa ba ne domin fuskar tashi ce amma ai jikin ba nashi ba ne sai wasu suka ce wa ƙalar akarun sai wasu suka ce bal ba haka ba huwa huwa shine shine a kashe shi a kashe shi ما لهم به أي بقتله من علم ba su da masaniya a maganan kashe shi a shi suka kashe ko ba suka kashe shi ba a ba shi suka kashe ba saboda wancan kokonto da suke yi Allah ya ce illati ba azzanni sai dai bin kokonto a cikin zuciyarsu suna kawo kokonto ne ko allazi taqayyaluhu saboda wato siffanta musu shi da aka yi wa ma qataluhu yaqinan Allah ce ba su kashe shi ba zance na gaskiya ba su kashe annabi Isa alaihi salatu wassalamu ba na'am بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما bar ba haka ba waccan magana ma'anarta ban din nan lil ittirabi ce amma ba an gama magana sai sa ce maka bal bar wancan maganan a shiga wata wato maganar an gama wancan labarin an riga an ciri cikin wancan maganan kashe shi maganan kama shi maganan isa ne waccan magana an gama ta toga wata maganar kaji ba ma rafa ahullahu ilai lil'intirabi kenan a ba haka ba Allah ce ni ne na dauka ni ne na dauke shi wato wannan abin da zai baka mamaki wato hira ce ake tsakanin Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai yana ga annabi alaihi salatu wasallam kamar manzo Allah ya tambayi Allah to ya aka yi da shi sai sai a bal rafa'ahu Allah ilayhi ni ne na dauke shi zuwa waje na bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ne dauke shi dauke shi zuwa wajen shi abinda yasa ake yawan amfani da sama wato ta fi ba da misali akan ɗaukaka akan ƙasa misali duk ni'imar da mutum ya samu mai za a ce Allah ya ɗaukaka shi ma'ana sama kenan ai idan mutum ya ƙasƙanta mai ake ce Allah ya ƙasƙanta shi ma'ana ƙasa kenan amma Allah ba sama yake ba shi kuma Allah baya ƙasa bal wa huwa ma'akum aina ma kuntum idan mutum ya ce Allah yana sama to yawo Allah makani sannan ya masa siffa shi kuma Allah laisa lahu makanun ba shi da gurin zama amma me yasa wace yana da kursiyu ko yana da kujera yana da gado na mulki yana da alƙalami yana da allo wato wannan hikima ce ta Allah ka san akwai mulki duk mulkin duniya mai ake cewa wane ya hau kujerar amma ina kujerar take ba ta gidan shi ba zo da ita gida ba ba da ita yake bacci ba ba ta ce ai ba kai nake gani ba kujerar nake kallo to ina kujerar ba yawo da ita amma ma'anar kujerar wani isa ne na mulki da ake magana a kai kuma kowane shugaban ya zo sai ya siyo ta sabuwar kujera sai a kawo saboda tsoron wancan kwayar wani abu a jikin kujerar kaga kujerar babu maganar kujerar amma mulki shi ake magana to shi kuma Allah hikimansa na kursiyu lahu qalamu kaza da kaza da sauransu wannan yana nuna isa ne na mulki na Allah isa ce ta ubangiji amma idan ka ce Allah yana sama to sama halitta ce kafin a sama ina Allah yake ko idan ka ce Allah yana kan kursiyu kursiyu halitta ce akwai lokacin da aka yi babu kursiyu daga baya aka kursiyu wa kursiyun Allah to kafin Allah ya yi kursiyu a ina Allah yake babu hitar lazi kafar so da haka ka yadda da wancan karatun na masu ɗariƙun sufaye yadda Allah ya faɗa da kansa wa huwa ma'akum aina ma kuntum shikenan ka huta wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid ko na'am so ka ka ka aka mutum ga mutum amma ba mutum da ya mutu kai kai ka girgiza shi babu har ma sunansa sai a daina faɗa sai a dinga cewa ai gawa yaushe za a fito da gawar yaushe za a gawar sallah shi mutumin ba a magana sunan shi ba an riga an safi an magana ta an ɗauke sunan sunan ya riga ya koma inda ya fito sai da haka sai a fara maganar gawa da aiwa na ya rasu ai ya rasu to yaushe za a kawo gawar ba za ka ce yaushe za a kawo na ba amma in shi ne da kanshi zai zo ko a ce bai da lafiya ko an sallabi azumi ta ce yaushe wani zai dawo gida ai an je ɗauko shi ai za a dawo da shi amma sai wancan in mutuwa ne sai a canja saboda ya riga ya yi fana'i a nan a nan kuma yana nan ka gane so da haka haka Allah ce bar fa Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan fi mulki ubangiji mabuwayi ne cikin mulkin sa hakiman kuma ubangiji gwani ne fi sun'ihi wajen gwargwaje ayyukansa na'am